na akir والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا متشات وصل وتنبقى wanda shi ne dace da 20 ga watan shida. shekara ta 2011 a lissafin turawa a za mu ci gaba da karatu a tafsirin alƙur'ani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratul nisa wanda yau insha Allah muna kan darasi na goma sha shida za mu tashi kuma akan aya ta wato arba'in da tara ne ko? haka ne? هو 50 دقيقة أي نعم 50 دقيقة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب نعم
بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
Allah madaukin sarki ke cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yud'auna ila al-mulk al-jibt wal-taghut yanzu ba ka ga waɗanda aka bawa wani rabo na littafi ba wani kaso na littafi ba hutu da siban minan littafi kamar irin su kamu da ke da asram da shi da abokanansa domin wanda ke cibci wa kamu suna yin imani da aljib da kamu su malaman suka ce gumaka ne guda biyu a cikin wata hudu alladina hutu nasiban min al-kitab malamai sun saba wai suwa ne alladina hutu nasiban min al-kitab wannan da aka ce ba su kaso na ainihin wato littafi na farko dai akwai maganar yahudu da nasara a yahudu kuma zance mafi inganci su ɗin ne waɗanda aka ba wani rabo na ko wani kaso na littafi kuma su ne menin da jibicewar faruk waɗanda suke imani da ainihin wato gumaka na mushirkai waɗanda suke bauta musu ba Allah ba ta da su ne waɗanda suke bauta musu suka watsar da bautan Allah suka ce bar su bauta wa ba kai za su iya hawa kuma na ni abudullah wa shani wa tahud da Allah ce ko ne ku bauta wa Allah ku ne san ci dawud amma Umar bin Khattab الكاذب أنا نكون السبت يؤمنون بالجبت والطاغوت سنا لي إيماني بسهري الطاغوت كما الشيء وأنا أفسر عمر كنا idan wancan kace masu bautar gumaka ne to kaga mushrikari su ne alladin wato yu'minuna bil jibti wa taghut kuma ba umar shi kaɗai ba har sai imamu sha'abi Allah masa rahama haka suka fassara jibtu wa tagut ne wasu kuma suka ce aljibt gumaka a tagut shaidanu duka dai duk jibar nan ne gaba ɗaya ba wani abin yabo ba abin abin kirki a ciki wasu sun ce aljibt bokaye a tagut matsafa da boka da matsafi kaga duk haɗe can ne gaba ɗaya duk mabaranta ne a cikin al'umma wasu kuma suka ce aljibt da yaren habashanci ana nufin asahir aljibtu a yaren habasha ana cewa ana nufin asahir ne a tahut kuma ana nufin alkahin wannan shine kaɗan daga cikin maganganun malamai a wanda suka fassara dangane da aljibtu a tahut wasu kuma suka ce mutane ne ma irin su huyai ibn akhtab da su kabul ibn al-ashraf kamar yadda muka faɗa saboda a can Allah ce yuriduna an yata hakamu ila tagut suna so su hukunci ko su karbi hukunci zuwa ga dawazit su huyai ibn akhtab da kuma kabu ibn al-ashraf to waɗannan yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladina kafaru suna gaya wa kuma kafirai abu sufyan kenan shi da abokanansa ha'ulai ahda min alladhina amanu sabila wai waɗannan kafiran wai sun fi waɗanda suka yi imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shiruwar hanya mana addinin kafiran nan ya fi addinin su Muhammadu addinin su Abu Sufyan ya fi addinin Muhammadu su mushirkan ko su Yahudawan suke faɗa cewa waɗannan ana gaya wa su abu sufyan cewa addinin su ya fi na muhammadu ula'ikan ladina la'anahumullah waɗannan su ne mutanen da Allah ya tsine musu albarka wa man yal'ani Allah falan tajid lahu nasira duk wanda Allah ya tsine masa albarka kuwa baka samu mai taimaka masa ba a lahira a duniya ba haka ka ibn al-ashraf ya fita a cikin mutane saba'in cikin yahudawa a lokacin yakin ohud a bayan yakin ohud suka fita suka tafi don su je su kulla ƙawance da sauran mushirkai kafirai na ƙurishawa don su yaƙi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kuma kar ku manta shi wannan kabu bin ashraf sun yi alƙawari da manzon allah sallallahu alaihi wasallam na zaman lafiya amma sai ya munafurce shi kewaya ya je ci bari ya kulla kawance da alkawali da kafiran maka da mushirkan maka shikenan suka je suka haɗu da shawa mushirkai da kafirai duka sai su mutanen maka sai suka cewa su kafin bil ashram innakum ahlul kitab wa kuna da littafi wa muhammadun sahibu kitab kuma muhammadu ma yana da littafi kuna da littafi muhammadu ma yana da littafi gaskiya wala na'manu an ya kuna hada makaran minkum gaskiya ba mu da aminci ba mu da trusty a kanku ba mamaki makirci kuka zo kulla mana ka duba fa kafiri da kafiri ne su mutanen maka mushrikai ne ba su da littafi su kuma sukabun ashraf su ne yahudawan madina to su yahudawan madina sai suka kewayo su sadu da mushirkan maka don su kara yawan karfi don su yaƙi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kuma mushirkan maka sai suke kafiran maka sai suke cewa gaskiya mu ba mu amince da ku ba don kuma din ai kuna littafin ahlul kitab ne kuma muhammadu ma yana da yana da littafi ba mu da garanti akan ku kar mu je ku shirya mana makirci kwada baki da muhammadu ku cece mu ku cuce mu amma idan kuna so mu taimaka muku to ku fito ku yi sujjada wa waɗannan gumaka sai suka nuna musu gumaka guda biyu ku yi musu sujjada yanzu yanzu kuma ku ce kun yi imani da su kaji ko tunda suna neman su samu compromise da waɗannan kafirai su kabu mil ashraf sai suka yi da suka yi sujada wa gumakan kuma suka yi imani da su ɗin to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa yu'minuna bil jibti wa tagut alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab waɗanda aka ba littafi su kabu mil ashraf kenan baka ga waɗannan ba ya Muhammadu gashi an ba su littafi littafin su bai ce su je su sujada wa gunki ba amma dan saboda su yaƙi ka sun je sun hada kai da mushrikai sun zo suna yin sujada wa gunki yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladina kafaru haula ahda min alladhina amanu sabila kuma suna cewa waɗannan kafiran wai sun fi ka kai Muhammadu da kai da waɗanda kuke tare da kai suke tare da kai wai sun fi ku wato tsayuwar addini addinin su ya fi daidai addinin kafirai ya fi daidai akan naku ko musulmi shine Allah yake faɗakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan to shine yace waɗannan Allah ya tsine musu albarka tsinan nuni to sai ce am lahum nasibun min al-mulk Allah ce alahum nasib wannan am din wannan mim din sila ce kamar takadirin zancen alahum nasibun min al-mulk suna da wani rabo ne ko suna da wani kaso ne na mulki ai laysa lahum shay'un min al-mulk su ba su da komai ma na mulki ولو كان لهم من الملك شيء فإذا لا يؤتون الناس نقيرا wallahi waɗannan yahudawan da suka je suka yi wannan ƙulla ƙawance don su yaƙe ka kai muhammadu na farko ba su da mulkin komai shine amlahum nasibun min mulk to dama suna da wani abu na mulkin saboda hasada da suke da shi la yutunan nasa naqira wallahi ba za su iya ba wa mutane jeje na naqir ba ka sa abin da ake nufi na naqir in ka daga dabino in ka bude dabino kwallon dabino a kansa akwai wani dan digo haka wani dan hanci an gane wanda idan ka shuka dabino ta cikinsa wato yake barewa fitar da ganyen ko to wannan shine naqir Allah ya ce waɗannan mutanen dama suna da wani abu na mulki ko la yu'tuna nasa naqira la yu ba za su ba wa mutane koda da wannan dan tushe na dabino din ba ko da da wannan naqir din ba saboda bala'in hassada da suke da ita a ransu to ba su da komai wannan aya tana nuna ba komai bane da su ba su da komai sai hassada am yasuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi Allah ya ce to ko dai hassada suke wa mutane wa yasuduna nas kenan suna wa mutane hassada a nan gurin mutane ana nufin annabi Muhammadu sabai suna yi wa annabi Muhammadu da sabansa hasada alama atahumullahu min fadlihi saboda abinda Allah ya basu na falala ta sana imani da musulunci wasu ga ce a am yasuduna nas anan ana nufin am yasuduna muhammadan annas sun ana nufin muhammadu ne suna yi wa muhammadu hasada ne saboda abinda Allah ya halatta masa na mata Allah ya halatta wa manzan Allah mata mata yana da mata har goma sha ɗaya shi ne suke zagin manzan Allah a wannan lokaci suka ce rajulun malahu hammun illan nisa mutum ne da bayi da wata himma komai abin da yake ya damu da shi mata kawai haka yahuda suke ta gaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a wancan lokaci ko kuma am ya su dunan nasu ka ce ko suna yi wa larabawa ne hasada saboda Allah ya turo annabawa a cikinsu yani ja'ala Allahu tabaraka wa ta'ala fihim an-nubuwa Allah ya sa annaba su fito a cikin su saboda abin da ya ba su na falala alama atahum Allahu min fadlihi to in ka dauki manzon Allah ne ake nufi anan da sabon shi to sun yi wa manzon Allah hasada ne daman dan me yasa Allah ya bashi annabta bai ba su ba dan su sun zauna a babban dalilin da yasa masu kaje suka zauna a wannan kewaye wai dan in Allah ya tashi turo annabi to ya turo shi a cikin yahudawa to shine Allah ya karya musu niyyar su kuma bai ba su nasara ba to shine Allah ce faqad atina ala ibrahim alkitaba wal hikma haqiqa mun bawa alu ibrahim ali ibrahim anan ana nufin dawuda da suleiman kenan hakika mun ba wa dawuda da suleimana alkitab littafi da muka saukan masa wal hikima kuma mun ba su annabta wa atainahum mulkan azima hakika kuma mun ba su mulki mai girman gaske mun ba su mulki mun ba su annabta kuma mun ba su daraja da ɗaukaka a cikin al'umma idan ka ce a nan ana nufin dawud da suleiman ne to annabi dawo cikin falala mai girma da allah ya bashi yana da mata mata mata aka ce shi kare annabi suleiman alaihi salatu wassalam yana da mata sun fi dubu ɗaya matarsa ta aure cikin matansa da bayi annabi suleiman shi kadai ba yanzu ku yahudawa kuna yi wa muhammadu hassada ba don allah ya bashi mata ya auri mata sha ɗaya to faƙad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima ala ibrahim din ana nufin dawuda da suleiman to suleiman kadai allah ya bashi mata dubu aka ce ‘ya'ya a cikinsu guda ɗari uku bayi kuma guda ɗari bakwai shi kuma annabi dawud da shi shi kaɗai yana da mace ɗari annabi dawud ba ka duba wani hukunci na ubangiji idan kuna zargin manzan Allah ne mai sa me sa ya auri mace sama da kaza har ku ce wai wai annabi ba abin da ya dame shi a duniya sai mata to annabi Suleiman matarsa dubu annabi Dawuda matarsa ɗari kuma a wannan lokacin ma da suke wa manzan Allah wannan zargi din ma matansa tara ne kawai malahu illa tis'u niswa guda tara ne kullun yake da shi sallallahu alaihi wasallam ai yayin da aka gaya musu wannan ayan malam sai suka yi shiru ومنهم من آمن به daga cikin su akwai wanda ya imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam insu Abdullah bin Salam da almajiransa wa minhum man sadda an daga cikin Yahudawa akwai wanda ya kauda kai a'rada anhu wa lam yu'min bihi yake imani da Muhammadu wa kafa bi jahannama sa'ira kai ai wuta ta isa mai mai huruwa mai ruruwa irin ta jahannama ta isa kafa bi jahannama sa'ira ai kafa bi jahannama waquda ai a samu makamashin wuta irin ta jahannama to ta isa shine maganin duk wani arne wa kafa bin nari uqubatan lahum ala kufrihim wa inadihim wa mukhalafatihim ai wuta ta ishe su sakamako dangane da kafircin su da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi da kuma saba wa littafin Allah to shi ne Allah maɗaukin sarki sai ke cewa me?
الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا haka كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب Allahu إن الله كان عزيزا حكيما
innal ladina kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafircewa ayoyin mu inji Allah tabaraka wa ta'ala sawfa nuslihim nara da sannu za mu shigar da su wuta nudkhiluhum naran kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatar su ta ƙone baddalnahum juludan ghairaha sai mu sake canja musu wata fatar kuma idan aka sa su suka ƙone suka ƙone sai a canja musu wata rigar ta fata ghayyara aljulud almuhtaraqa fatin da suka ƙone din sai a canja a kawo wasu sababbi kuma Abdullahi da Abbas ke cewa yubaddaluna juludan abyad bayda ana canja musu fararen fatu a sa su a cikin mutu tunda kun kafircewa ayoyin Allah kuka yi fito na fito da ayoyin Allah baddalnahum juludan ghairaha bayan an kone sannan kuma sai zo ya sake kawo sabuwar fata a daɗa naɗa musu ita kuma Allah kiyaye mu'ad ibn jabal Allah ya masa rahama yake cewa tubaddalu fi sa'atin mi'ata marra waɗanda suka kafircewa ayoyin Allah a awa ɗaya ana ƙone su a canja fatar su a ƙone a canja fatar su sau ɗari awa ɗaya kawai a ƙone su a canja fatar su a ƙone su a canja fatar su sau ɗari yake cewa haka za sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallama haka na ji manzo Allah yana faɗa awa ɗaya sai an canja musu fata sau ɗari imam al-hassan al-basri yake cewa waɗannan masu kafircewa ayoyin Allah ta'kuluhum an-naru kulla yawmin 70000 marra wuta tana cin su a kullum inda zaka lissafa sau nawa suke cinye su taunar ta ci su su adawa canja musu zaunar ta ci su adawa canja musu sau dubu saba'in a kullum rana daya malam babu hutu ga dan wuta fa dan wuta ba babu wani lokacin da a ce wai yana hutawa kawai azaba ce ake ɗanɗana masa subhanallah yace cewa kullama akalathum an-nar qila lahum duk lokacin da wuta ta cinye sai a ce da su udu ku koma kamar yadda kuke da ba yanzu kun kone kun zama gawayi ba ba mutuwa mutuwa kwaya ɗaya ce ake a duniya udu ku koma yanda kuke shine baddan nahum juludan ghairaha wa ya'uduna kama kanu sai su sake komawa kamar yadda suke Allah ya ce an musu haka ne li yazuqul azab dan su dandana azaba su dandana azaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kiyama malan aka kona kafiri ya sha wuta ya sha wuta ya kumbura haƙorinsa guda ɗaya ko fiƙarsa sai ta kai kamar dutsen Uhud abun ba a cewa komai fatarsa ku za ta ta kumbura ta fa kumbura kumburi wanda baka taba hankalinka ma bai zai iya ɗauka ba haka za a yi ta musu azaba shine juludan ghairaha a canja ta ba kamar yadda take ba li yazuqul azab dan su dandane azaba inna Allah kana azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwaye ne mai rinjaye kuma hakiman wanda yake mai hikima ne a cikin al'amarinsa kuma haka ya ga dama sai ce
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka kyawawa na ƙwarai سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار الله يجي da sannu za mu shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha abada suna masu ƙaddara madawwama da tabbata a cikin wannan gida na aljanna bayan wannan lahum fiha azwajun mutahhara suna da mata tsarkaka suna da mata masu tsarki ababen tsarkakewa wa nudkhiluhum zillan zalila Allah ya ce za mu shigar da su inuwa mai tsawo inuwa mai tsawo aka ce aljanna tana da inuwowi masu yawa an ce da ita aljanna ne ma saboda saboda inuwar da take cikin ta babba za ka yi tafiya shekaru baka baka wuce inuwa guda ɗaya ba to wannan shine sakamakon wato wa- wa- wato waɗanda suka bi Allah suka yi imani da Allah zai ba su gidan aljannatai da ƙoramai ke gudana a ciki kuma ba sa fita ba a cewa daɗi ya ƙare har abada har iya ba iyaka sannan kuma za mu shigar da su bayan mun ba su mata tsarkaka kuma za mu shigar da su wato inuwa zillan zalilan ita ce inuwar da rana ba ta zuwa kanta kaga inuwar duniya ai rana tana iya ɗauke ta yanzu a ga gudunan inuwa ne amma rana idan ta zo sai ta tashe ta sai wani lokaci ne sananne ake samun inuwa to inuwar aljanna zillan zalila ce me zillan zalila inuwar da rana ba ta iya ratsa ta la ilaha illallah bayan wannan kuma zafin rana da ake yi baya iya ratsa wannan inuwar ka ji kana cikin inuwa kana jin zafi kamar yadda mu a nan duniya za ka iya zama a cikin inuwa kuma idan iska da tiririn zafin rana ya bugu ka a waje sai ka ji wannan abin ya shige ka sannan kuma sanyi baya iya yi wa wannan inuwa ta aljanna tasiri shine ma'anar zillan zalila wato aljanna wani wuri ne wanda yake a yana da irin bishiyoyi din nan lip lip lip lip lip kore shar kore za ka gani kuma akwai dojin bishiyoyi masu ban sha'awa ruwan gidan aljanna tekun gidan aljanna kogin gidan aljanna ba da datti fari ne ɗal duk zurfinsa kana hango ƙasansa babu caɓi ba kwata ba, ba, ba ruwan dagwalin kamfanoni babu Kaji ai. wato ana ana ana shan wahala ana ke babu iya ni'ima duk daɗin da ka sani aljanna akwai duk abin da ka sani na jin daɗi ne a duniya to na aljanna hankali ma baya iya ɗauka tun amana a nan duniya hankalin ka ma bai zai iya cafkarsa ba za ka iya ganewa ba dan annabi ya ce fiha ma la ainun ra'at wala udunin sami'at wala khatara ala kalbi bashar akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciyar dan adam bata taba wato tunanin wannan abu ba cikin aljanna don akwai sai sun shiga sai a ce khuludun bila maut ku tabbata babu mutuwa a ciki kwanciyar hankali ba damuwa fa ba bakin ciki ba cewa na gaji ba tofar da miyau ba bayan gida ba bawali ba atishawa ba kaki ba mura ba matsala duk abin da ka sani na matsala ne Allah ya riga ya karar da matsala a duniya kai yanzu wannan gidan ya kamata ka yi wasa baka tsaya ka neme shi ba ga ruwa mai sanyi ruwan ma wai idan ka je teku fa kogi in ka je har da kofuna da za a sha ba za ka wahala wai ka sun ake zaun gwada ba komai akwai ga zuma idan ma kana son shan giya kai mashayin giya ne a nan ka tuba to akwai original giya a can wanda ba ta bugarwa lazzatin min khamri lisharibin ko alhamr Allah ce lisharibin ga masu sha wani ce ka a yau ko Allah yana ma ba za mu sha giya ba fahimtum akwai komi wa ma'in maskub wa fatihatin kasira la maqtu'atin wala mamnu'a wa furushin marfu'a Allah ya ce akwai fakiha akwai ruwan sha mai daɗi akwai zuma asalin musaffa وأنهار كو من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات kogin zuma kogin nono ka ji kai kogi na nono madara lafiyayya ba irin nonon duniya da in ka sha shi da tsami ba sai yar fulani ta karkada maka shi lafiyayye ne wannan ba matsala kogi na zuma kogi na giya ba abin da babu na nema idan an shiga gida kuma kaga mutum gidansa shi shi kadai ka daga kanka kamar yan kana hango taurari an gane kamar kana hango mai tauraro a can sama benansa shi shi kadai ci ah Allah ji dan wani ga gidansa can saboda an yi aiki an wahala a duniya inna ashabal jannati al-yawma في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون التي يو سيان الجنة في شغل فاكهون أنا تكين شغلي Allah da kansa ya ce ana cikin shagali ga jin daɗi da morewa la ilaha illallah Allah rubuta mu ya ce ba fa su kadai ba hum wa azwajuhum da su da matansu don din rayuwa in ba mace ba ta da daɗi amma amma ga alaran ma ku tambaya ku ji har yanzu bai gama warwarewa ba tukuna din rayuwa da mutum zai in dai bayi da mace to kawai abin da nake gaya maka kai baka ma san daɗin duniya ba ka je zo rakiya kurum Allah ya azurta ka kafin ka tafi lahira gidan asali shi yasa Allah ce hum wa azwajuhum da su da matansu fi zilalin a cikin inuwa mai sanyi mai daɗi alal ara'iki suna kan gadaje muttaki'un a kishin gide da Allah ina so ku lura da wani usulubi ku yi haƙuri kan nan tashi hankalinku masu tuzurai da gauraye Allah ya ce ku ji hum wa azwajuhum da su da matansu fi zilalin akan a ƙarƙashin inuwa kuma bayan wannan inuwar fa da su da waye da matansu a ina a cikin inuwa bayan wannan alal ara'iki akan gadaje bayan wannan muttaki'una suna kishin gide kaga ya kare wani ni'ima kenan to shine Allah a nan gurin sai yake cewa lahum fiha azwajun mutahhara aljanna yan aljanna suna da mata tsarkaka urban atraba yan mata matasa ka ji ko wanda suke kai daya shekaru daya Allah ce inna an sha na hunna in sha'a ja'alna hunna abkara Allah ce fa mu fa muka kera muku su fa an sha'a na hunna in sha'a mu muka kirkire su muka halicce su muka gyara muku su waja'alnahunna abkara muka sanya su zama yan mata matasa ba tsofaffi ba uruban atraba li ashabil yamin amma na suwaye na masu littafi a hannun dama ne mata mata a gidan aljanna iya ganinka ba su da wata illa Allah da kansa yace mutahhara masu tsarki ne kyau kuwa dama ba a magana dan manzan Allah da kansa ya faɗi kyan matan hurin in ga soyayya da suke yi wa mijinsu malam kana nan duniya kana kiyamun laili kana azumin nafila fa kana ayyukan alkhairi matan ka na hurin in suna Allah ka kawo mana shi eh ka ji iye yi mana Allah ka kawo mana shi idan matarka ta nan duniya wanda ake zaman haƙuri ta takura ma sai matan hudu in su ce ke bai wa Allah asa an yi fariƙaki ya fa kusa ya rabu da ke ya zo ya tarar da mu a nan aljanna wadda ba mu ɓata miji rai don matar da ta ɓata mijinta rai matansa na gidan aljanna na hulun in cewa suke ke baiwa Allah biya hankali ya kusa ya rabu da ke zo wurin mu da haka gwandama ki kyautata wa mai gidan ki dan an zo tafiya a tafi tare da ki kan wannan ni'ima ta gidan aljanna a je a sha babu ki kai masha Allah tabaraka wallah wato lamarin aljanna ai ba a cewa komai Allah ya yi tanadi ga bayansa iya tanadi tabbas kurin da mu burin mu fatan mu Allah rubuta mu cikin waɗanda za su dace da wannan كلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار abincin gidan aljanna da'im ne baya karewa kisa a can yace wa fakihatin kathira sai ce la maqtu'atin wala mamnu'a baya karewa ba a cewa yanzu zamanin mangoro ya kare a gidan aljanna ba a cewa yanzu ba karas sai bayan wata uku hudu ba a cewa yanzu ba data kaga yanzu ba data ko data ta tafi amma a gidan aljanna koyaushe akwai ba a cewa abarba ta kare ba a cewa yanzu ba lokacin ayaba ba ne ba a cewa yanzu babu danyen tumatir sai busashe kullum akwai la maqtu'a wala mamnu'a kuma kuma ba a hanawa kai amfani da shi ƴaƴan itace ko a gidan aljanna ba za su lissafu ba ba wanda za ka ce sa ka ciwon ciki babu ba mai matsala kowanne daɗi ne da shi kuma kutufuha daniya kutufuha daniya ‘ya'yan itace da ake cira na gidan aljanna ba a nesa suke sai ka yi ta wahalan hawa bishiya ba ba ko sai ka sa doguwar makata a kutufuha daniya kurin ‘ya'yan itacen a ƙasa ƙasa suke kawai hannu za ka miƙa ka cira ba amma man utiye kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zarantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an بما أسلفتم في الأيام الغالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا لك عني سلطانيا تجي قرآني مالا haka Allah ga dama ya tsara abun Allah akwai fasaha da balaga wannan duk labari ne na abin da zai faru a kiyama Allah dai ba mu rabo a ciki wa zillin mamdud wa ma'in maskuba wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wala mamnu'a Allah ya mana arziki da wannan innal muttafiqin innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun duka wannan Allah zai arziki wa 'yan aljanna to sai ce mai malam
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعدكم به na'am إن الله كان سميعا بصيرا
inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah yana umartan ku ku bayar da amana zuwa ga ma'abuta wannan amana din duk wanda aka bashi amana ya bayar da ita amanan magana ne amanan kuɗi ne amanan iyali ne amanar a, a, a, a dukiya ne amanar kasuwanci amanar aiki na gwamnati amana sana'a ne amana kome da ka sani amana ta ilimi ne duka lalle masu amana su miƙa amana ga wanda suka ba su kar ku ci amana ce wa idza hakamtum bainan nas in har za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl يعني إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن هذا كل كنت إذا كان متعني كل مسو كنت إذا عدلت بالقسط كذا كل مسو كنت إذا ذالنت إن الله نعم ما يعظكم به lalle Allah madaukakin sarki ni'ima ai ni'ima shay'u ma dalla da abinda Allah yake yi muku wa'azi da shi shine inna Allah ni'imma ya'idukum bihi ma dalla da abinda Allah yake muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani yana jin abinda kuke faɗa na rashin adalci da zalunci basira yana ganin abin da kuke aikatawa na cin amana shi sa manzan Allah sassama yake faɗa a cikin hadisin imamu muslim innal almuksituna inda Allah ala manabira min nur masu adalci a wajen Allah ranar tashin alkiyama suna kan mumbarai ala manabir za a ɗora su akan mumbarai na haske ala yaminin rahman suna daman ubangiji wanda aka ce na hannun daman wane ne aika na kuna kusa da shi ke to waɗanda suke adalci wa al'umma a rayuwa shugabanni ne su jagorori ne su sarakuna ne alƙalai ne suna adalci a cikin hukuncin su ana musu albishir suna damar ubangiji tabaraka ta'ala manzo Allah yake cewa wakilta ya dai yamin dukkan hannayen Allah tabaraka ta'ala suka dace da shi dama ne bai da hagu yace hum allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu sune waɗanda suke adalci akan hukuncin su da kuma ainihin iyalansu da abin da aka dora musu nauyi na shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa hadisin Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasan inna ahabba an-nas ila Allah yawm al-qiyama wa aqrabuhum minhum majlisan imamun adil Allah wanda yafi so a ranar tashi al-qiyama wanda ya fi kusa da Allah a ranar tashin alkiyama shine shugaba adali jagora mai adalci ba shugaba azzalimi ba shugaba azzalimi Allah baya son sa kuma shugaba azzalimi baya kusa da Allah kaga wannan wannan hadisi yana nuna mana shi yana da kyau jagorori su zamanto adilai a cikin al'umma wa inna abghadha an-nasi wa ashadduhum azaban imamun ja'ir wanda yafi kowa Allah yafi kowa fushi da shi kuma ya fi kowa nisantar ubangiji ya fi kowa tsananin azaba a kiyama shine shugaba wanda yake ja'irin shugaba azzalimi macuci maha'inci wanda babu adalci a cikin al'amarinsa da haka ashe shugabanni da suke jagorantar mutane hada daga shugaban kasa ba abin da ya fi shugaban kasa a kasa gangaro mataimakinsa gangaro ministoci gangaro 'yan majalisu gangaro gwamnoni gangaro ciyamomi gangaro ainihin kwamishinoni dukkan wani shugaba da ka sani gangaro sarakuna gangaro alkalai gangaro shugabannin jami'ai na tsaro duk wanda Allah ya dora masa nauyin al'umma kuma ya zo hukunci bai hukunci da adalci a cikin al'umma ba ya sani yana daga cikin waɗanda za su fi kowa can azaba a kiyama a wurin Allah Allah kiyaye na'am
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم haka فإن تنازعتم في الأمر na'am
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كبي الله كبي منزل الله صلى الله عليه وسلم wa ulil amri minkum sannan kuma ku bi shugabanninku jagororinku Abdullahi dan Abbas da Jabir bin Abdullahi yake cewa wa ulul amr sune al fuqaha wal ulama malamai masana fiqhu da kuma malamai da suke karantar da mutane addini alladhina yu'allimuna an-nasa ma'alim ad-din waɗannan sune ulul amr idan kun bi Allah kun bi manzan Allah to ku yi da'a da biyayya wa malamanku wannan shine ra'ayin su al-Hassan al-Basri da su Dhahak da Imam Mujahid saboda Allah ya faɗa wa tayar walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Abu Hurairah yake cewa ulul amr ana nufin al-umara wal wula sarakuna da gwamnoni da jagorori su ne ulul amr ku yi musu da'a ku musu biyayya a aqida ta ahlus sunna wajibi ne ka bi shugaban ka matukar bai umarce ka da sabon Allah ba komun zalincin sa komun cutar sa komun yaudarar sa komun ha'incin sa dole ne kai masa da'a dan a samu zaman lafiya in dai ba ya zo da umarni ne da abin da an saba wa Allah ba yayin da wani shugaba ya zo ya ce a yi wani abu wanda ya saba wa Allah ko ya saba manzan Allah to wannan kuma sai a ce fala sama'a wala ta'a a nan gurin babu ji babu bi kuma ba za a yi masa biyayya ba dan ko wanda ya fi shi ya ce kada yi Abu Hurairah ya rawaito hadisi manzan Allah yana cewa man ata'ani faqad ata'a Allah wanda ya bi ni ya bi Allah wa man asani faqad asa Allah wanda ya saba mun kuma ya saba wa Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani manzo Allah ce duk wanda ya bi ni ya bi shugaba duk wanda ya bi shugabansa ya yi min da'a in dai ka bi shugabanka to kamar ka bi manzon Allah ne wa man sallallahu alaihi wasallam wa man yasi al-amir faqad asani wanda kuma ya saba wa shugabansa jagoransa to hakika ya saba mu haka manzo Allah faɗa hadisin bukhari da hadisin muslim ashe kaga zai iya yiwa mu zo mu tarar da kanmu a ƙarƙashin shugabanni waɗanda suke azzalumai ne ba su samu da addini ba ba addini ne a gabansu ba abinda shari'a ta ce mana mu musu da'a mu bi su matukar ba sun umarce mu da sabon Allah ba amma in suka yi umarni da sabon Allah nan kan fala sama wala ta'a manzo Allah ya ce da bayana za ku ga abubuwa da bambanci da dama za ku ga shugabanni wasu ba su damu da addini wasu ma ba su damu da sallah ba illa an tara kufran bawa sai dai in kun ga kafirci karara an fito karara nema ake kurin ame da ku ta aikin kafirci to a nan gurin gaskiya ba a yi musu da'a ya faɗa a wani hadisin da ba wannan ba wannan riwayar bukhari ne da muslim a wata riwayar ko manzo Allah ya faɗa a wata riwayar ta bukhari ita ma da muslim din yace as-sam'u wa ta'a 'ala al-mar'il muslim wajibi ne mutum ya ji bi akan ainihin wato shugabansa fi ma ahabba shugabansa fi ma ahabba wa kariha akan abin da yake so ko baya so ma lam yu'mar bi ma'siya annabi yace matukar ba umarce shi da sabon Allah ba fa idza umira bi ma'siya idan har shugabanka ya umarce ka da sabon Allah a lokacin fala sam'a wala ta'a to ba a ji kuma ba a bi jama'a wannan shine abin da manzo Allah ya karantar bin wannan shine zai sa al'umma ta samu zaman lafiya saba wannan kuma shine zai sa a ta samun kashe-kashe da zubar da jini saboda shi shugaba da kake ganinsa in ka bi shi ka masa da'a ba ka yi fito na fito da shi ba a samu zaman lafiya ba a zubar da jinin waɗanda ba su yi su gani ba yayin da ka ce za ka yi fito na fito da shi to a lokacin za a samu barna da yawa a taba ka a taba wanda bai je bai gani ba kuma a kashe ƙasa ta tashi da yaƙi da faɗace-faɗace da yaƙin basasa wanda la'alla da an dan yi hakuri zuwa wani lokaci sai ga Allah ya kawo wani faraji da buɗi ashe wajibi na kire ahlus suna yin da'a wa shugaba kuma bai halatta ya fito na fito da shi ba a yaƙe shi matukar bai fito da umarni da sabon Allah ba ƙarara ubada ibn sami da yake cewa bayan ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a fil yusri wal usr mun yau manzo Allah mu baya za mu ji mu bi a cikin sauƙi da kunci duka wal manshati wal makrahi ko muna cikin nishaɗi ko ba masu za mu mai da'a wa ala asaratin alaina kuma ko da an nuna fifiko da bambanci a kanmu kamar yanzu yanzu yadda ƙasar nan take kaga ana nuna bambanci da fifiko a danne musulmi kullum a ta ɗaukaka kafirai ina fata ana fahimta a nuna cewa su su ne a sama kuma duk abu na addini a wulaƙanta shi ɗazu wani ɗan wa yake ba mu labari ya je cikin wanda suka ce a taimaka musu da aikin soja ya je zariyan ya je ya yi guje-gujen an yi sikirinin din an gwada jininsa an gwada tsawonsa an gwada bugun zuciyarsa an duba yatsunsa an gwada fatarsa an gwada idansa an buɗe bakinsa an gwada wani komi nasa normal daidai an kai shi inda za a je a ba su wurin kwanciya kurin wani ya zo ya ce kai fita fita ba mu da hularka kurin shi ne jama'a ba mu da hularka ba mu da hular da za mu baka fita ya ce ku arna a wurin ba a cewa komai yi arna ya ce katafawa bana wannan shekara sun fito oba katafawa arnan kaduna da suka ta kashe mutane sun fito dewa kuma an dauke su ya ce wani abokinsa a gabansa aka yi ya zo da takarda ta sakandare irin ta kamar sas ko irin college of quran ko his irin dai makarantun mu na sakandare na gwamnati kuma da addini a ciki da ya je mika wani soja yana mika masa sai jefo masa ita yace what is that me wannan bai san wannan ba saboda kurin ya ga da larabci a ciki ya yi firo da takardar ni kaina a gabana na je abuja wata rana muna abin din takardu a tafsishin da ake na buga takardu a foreign affairs da minister of education wanda ake a gabana wani dan uwa ya zo da takarda irin ta makarantu na arabic din nan wallahi matar kafira ta yi firo da takardar is not recognized by the there's no any scratch cut of it it, it doesn't have scratch cut no, no scratch cut go back go out takardar waye takardar ne ko ita take da scratch card za ka siya kai scratching a browsing a fitar da result ɗinka wannan kuma na makarantu ne na na boko an hada da addini ba su da ma kimar da za a sa su akan scratch card ɗin ta yi masa firo takardar sa ya tsaya ya shiru dole sai da aka muka lallaba aka samu wata cikin su ma'aikatan musulma ne kai mata bayani kaza kaza di gashi kaskanci ne wannan bai da kyau ko makarantu ne na gwamnati kuma gwamnati ta yadda da su kuma is recognize amma me arna ne a wurin shine kullum muke ta gaya muku in za a shiga soja ku tafi in za a shiga yan sanda ku tafi in ana nemo wani aiki ko me ku tafi aikin asibiti ne aikin ko security din nan da ake dauka ko da masu bada hannu din nan ba da hannu a titi da wahala yanzu a Kano kana zagaya ka ga wani yaro saurayi matashi musulmi yana cikin irin masu ba da hannun nan dukkan su gaba ɗayan su yawanci tsofaffin arna ne ka tafawa wani ma yana tsaye ma za ga yana tangadi ya sha giya wani bakin sa zaga alamar mashayin giya ne ko ga kattin mata arna amma mu namu babu kuma sana'a ce kuma akwai albashi mai kwari babu masu wannan traffic wada din to muna da kalubale a gabanmu wanda kuma wallahi dole sai mun yi da gaske wato yanayin kasan ne ya sa yanzu zama mu tsaya mu sa ido mu ce muna gani mu ba mu yadda ba mu ba ma jin daɗi mu an cuce mu wallahi wannan bai zai kai mu ba haka zamu ji cewa ana cutar mu ba mu ji daɗi ba mu yadda ba muna kuma pushin a gane muna ta pushin muna ta shiga muna ta shiga daga nan zuwa shekara goma sha biyar ashirin talatin sai ga an samu canji ina ce dai dole waɗanda suke kai ne dai ko dai mutum ya yi rataya ko ya mutu to matsalar shine wajen fushin da shiga din ma sai ga namun babu in za a dauki sojan sai ga namun ba yawa in za a dauki yan sandan sai ga namun ba yawa in za a kaza kaza gashi nan dai abubuwa dai malam ba a cewa komai yace to manzo Allah ya ce mu yi hakuri ko da mun ga an nuna mana bambanci din wa ala asaratin alaina kenan nuna fifiko akan mu wa Allah nunazi'a al'amra ahlahu kuma mu daina jayayya da shugaba kada mu yi jayayya da shi akan shugabancinsa wala wa ala anna an naqula bil haqqi aina ma kunna kaji ko kan mu yi jayayya da su mu yaƙe su mu faɗa da su amma annabi ya ce mu faɗi gaskiya a ko ina muke faɗa a dau makami a yaƙi shugaba ko a yaƙi gwamnati ko wani abu sauransu annabi ya ce kada mu yi wannan amma mu gaya musu gaskiya har zuwa lokacin da za mu samu ƙarfi daular musulunci ta kafu idan daular musulunci musulmi suka samu ƙarfi muka yi ƙwari muna da wakilci a sojoji muna da wakilci a 'yan sanda muna da wakilci a cikin 'yan siyasa muna da wakilci a cikin a ainihin wato custom dukkan wani bangarori muna da wakilci to a haka sai ga insha Allah ana samun gyara ana samun gyara har sai kaga an kira musuluncin ya zo ana dabbaka kuma ba sharadi bane wai dan ni yanzu ina da awa wayan ce wai dole a zamani na ni dinnan sai an dabbaka musulunci a'a ni dai ne iya abin da zai in karantar da al'umma wala Allah bayan na mutu mutane sun ji karatu na an ɗauka an yi aiki da shi sun ji na wasu malamai sai ga an samu canji ko da ana kabari aka samu canji ai kaga bukata ta biya yanzu ba sharadi bane ku din ne da muke zaune da ku wai wai a wannan shekarun namu a wannan zamani ne za a samu canjin musulunci ba sharadi bane zai iya yiwa sai bayan shekara goma ashirin talatin arba'in zai iya yiwa jikokin mu su ne za su kawo canjin musulunci amma wannan yana nuna dole ne mu samu mu shiga mu yi kushin lalle mu je mu abin nan yanzu wani bawan Allah yake bada labari shi ma wannan jam din da aka yi ya ce ya je wurin da aka yi jam inda ya je aka yi jam din ya ce wallahi majority gaba dai amna ne kuma a garin nan ba majority din su ya ce sai kayi da kyar zaga musulmi wani wani wani ya je ya ga wannan karar ya ce ganin idansa ya ce abin ma sai ya bashi mamaki ma kai ka ce garin nan ma babu ma musulmin ma waɗanda su yi wannan yanzu makarantu da muke da su a nan garin akwai makarantu da yawa waɗanda suna da muhimmanci wasu suna under federal government ne amma wallahi yaranmu da yawa ma ba san da su ba kuma ana ba da certificate masu ƙwari amma ba na ma ka sani ba yanzu a garin nan akwai makaranta da take ta federal government ne kowa yana da 'yancin yanzu kuma an yi ta a kano kuma a nan arewa a cikin kano aka yi don mu yi benefitin amma ɓoye ta ma ake ba a masu mutane san da ita kuma kosis ɗin da ake yi a cikinta a najeriya ma bai fi guri ɗaya biyu uku ake yi ba kosis masu tsada amma idan ka je za ka tarar da yara samari matasa 'yan kudu yawancinsu su ne a wurin to na farko dai shugabannin makarantar da lakcirorin makaranta ma gaba ɗayanci arna ne musulmin illa ne kuma a nan cikin kano take sannan ɗaliban su ma yawanci arna ne malaman sai suke amfani da damar suna su ne malaman makarantar sai suke aika wa yaran su admission din an shigo garin ku an ci ku da yaƙi ba kuma sani ba a nan jigawa na je ɗaya daga cikin makarantun da suke gaba da sakandare da kaina na je na gana da wani hod ko din na wata faculty ko ko wannan ko department ya ce malam mu a nan jigawa muna da karancin ɗalibai ma yaran mu ma galiban ma ba su zo ma su zo su yi karatun yawanci sun zama yan jigali a yan siyasa kurum ya ce wallahi kaga gashi muna da hostel ya ce a jigawa nan muna da wuta muna da ruwa kuma garin babu hayaniya daidai lokacin karatu ya ce amma ya wallahi sai da ya fito min da admission din da aka yi na shekara ya ce ka gani ya zaro min sunan wata ce kaga wannan ya faɗi sunan wata kafira ni ba zan ma iya faɗin sunanta ba yace yar bayelsa ce yace wallahi malam daga bayelsa ta ɗauko kayanta da jakarta ta zo mana nan gudan ya nuna wani yace wannan ɗan ƙasar kaza ne wannan ɗan gari kaza ne duk yan kudu yaran namu yace kaɗan ne yace mu kuma nan tunda kowace faculty ko department ba ta da 'yancin ta ci gaba da wato aikinta sai in ta samu adadin ɗaliban da hukumar makaranta take so da haka idan an kawo mana su yaran mu yan arewan babu su shikenan sai mu ɗauke su mu cikata da su kuma ni na gani da idona yanzu a nan gurin ai gashi yanzu a nan jigawa fa akwai federal university a jigawa federal university za su yi course course bana nan da za su fara ya fi course ashirin kuma ana browsing ana zuwa a duba kurin ka shiga kai ka abin nan kai sacin federal university jigawa dutse misali za ga courses din da suke ka shiga a za ga abin da suke accounting ne b kaza c kaza kaza kaza ana nan yanzu a bana din a wannan shekarar fa za su fara karatu har an ware musu site fa federal university amma wallahi ina gaya ma iya binciken da muka yi majoracin waɗanda suke ta ƙoƙari suna fushin suna kaddamar da takardunsu to bayan arewa bane yan kudu ne kuma a kudin fa akwai irin wannan federal university kuma an ba su sun cike nasu kuma sun tsallako namu wani ma'aikaci yake gaba ya ce yau yaran mu waye ma sai yanzu an buɗe wata federal university a jigawa to bayan ma jigawa akwai wata a gombe ana daukan ma'aikata yanzu haka federal university din ana daukan ma'aikata a janar jigaji na gwamba amma yanzu ka ma sani tunda federal ce daga kudu za su yi ta turo takaddunsu a ta daukan su ma'aikata sai an wayi gari kurum ka zo ka ga an fara karatu hod din ku katon arne ne tunda tunda a ala federal mustawa federal government ake yi baka da dama kai magana ka ce dan me sa aka dauki wani abin nan to amma yanzu su waye ma ma'aikatan da suka san ma ana ma daukan ma'aikata ma har mai secondary har masu gadi ma ana dauka ka ma samu labari kuma na gaya muku direct abin nan admission za su yi bana direct admission direct admission za su dauki yara in ban manta ba su ce wajen ko mutum dubu biyar za su dauka da ma ka je ka duba suwaye masu aika takardunsu za su yi karatun kuma waɗanda za a fara karatun nan da su a wannan university suna da wata gata ta musamman daga gwamnati akwai abubuwa da yawa da za su samu don su ne batch A first batch amma yanzu yaran mu kun ma sani haka ashe akwai ƙalubale akan mu wallahi to wallahi muna zaune da wallahi ma'aikatan wallahi sai sun cike wurin lakshirori kake tsammani masinjoji kake tsammani menene kake tsammani duk sai sun zo sun abu nan tunda ta federal ce ba ta state ba ne suna da yanci yanzu anan ko a biyu ke dan an zo an dauke wani kafiri ko wani arne baka da yancin da kai suka yi magana ta federal ce amma wallahi ka je universities din na federal din a kudin ka je ka gani nawa ne za ka gani musulmin kai ba za ma ka iya zama a wurin ba zama ma a wurin ba za ka iya yi ba wallahi yan uwana akwai kalubale na faɗi wannan ne dan ku ji kasad ya ji a yada ku je ku gaya wa mutane musamman masu neman aiki su wai sharaɗi ne kai sai ka zauna a Kano yanzu yara anan zaga kamar yanzu irin su liga kamar irin su management sai ga yara dubu biyar suna neman admission a wani wuri guda daya a wannan a department guda daya yanzu a nan nan jigawa duk makarantun da ake da su a Kano majority su akwai a jigawa amma wallahi tallahi ina gaya muku ba sa babu ɗaliban ma a jigawa kuma akwai wurin zama da wurin kwana ko nan ka zaura na taɓa zuwa lacca a polytechnics ta ka zaura nan makaranta mai kyau da karatu da komai da gurin kwanan ɗalibai da wayewa duk ana samu da menene amma babu ɗaliban shi ɗan kano wai kullum yana kano shi bai fita ba yanzu wani ya nemi irin makarantun nan polytechnics ya nema sau biyar shida bakwai bai samu ba malami ɗaya daga cikin ma'aikatan makarantun nan yake cin malam duk ɗalibai ka gaya musu duk wanda yake son admission ya fito wallahi direct za mu ba shi ya zo daga kano yana nema wallahi automatically za mu ba shi amma yaran mu suna zaune yanzu ko legal legal din da kake gani ana yanzu akwai legal anan daura anan nan daura duka duka daga nan idan zaka je daura nawa minti nawa zaka yi legal uban su mai kyau da gine-gine sabon gini da malamai amma nawa ne ɗaliban ina ma da yaran mu za su je shiga in ka nema anan muka samu tafi can certificate din duk waya ɗaya ne amma mu kwakwalwar tunanin ma babu mun zo mun cakuda mun zauna mun haɗe mun abin da sauransu ɗalibai ku rinka fita ku rinka bincikawa akwai universities a states akwai polytechnics a sauran states in nan ya yi yawa population ya yi yawa a kano ku tsallaka ku shiga wani wuri ka je kana karatun ka kana shiga gari kana da'awa ko kana neman ilimi ko ka nemi wata sana'a Allah ya sa zaman ka a can ma yayi shikenan yanzu wani abin da za ku yi mamaki jigawa din ana sanar da yanzu za a yi wannan federal university din wallahi da ido na naje sai da na zaga kun sauna abu mukan je mu yi dan mu zo mu yi muku wa'azi kan mu faɗi abin da yake akasi ni da ido na naje na gani an nuna min filaye da wasu kafirai suka je suka saya wata arniya ce mata je ta saya har ta gina irin makaranta na zira school din nan sun shirya kuma yanzu filaye suna ta tsada suna shiga kuma suna ta siya kafiran suna ta sayan filaye suna ta sayan gidaje saboda garin zai cika federal university ka duba irin yadda biyu ke old side new side take cika haka su ma can za a cika musu yan kasuwan mu sun zauna a nan su je su investing babu in makaranta islamiyya makaranta islamiyya a cikin dutse gaba ɗaya kwaya nawa ce ba ta wuce biyu ko uku ba duka gaba ɗaya islamiyya ta kwarai wanda zaka ce islamiyya wanda an ce modern islamiyya ta zamani ba ta wuce kwaya biyu zuwa uku ba babu to yanzu na na yi interview da wasu mazauna garin suke faɗa na wannan gaske ɗaya ne nake baku labari na ce ya maganan private school yace wallahi malam majority private school din nan arnan kudu ne suka shigo duk suke ta budewa private schools din suna can suna ta- sai mutum ya hayi gida ya zo ya sa school fees duk ma'aikata gwamnatin nan duk wanda zai- suke zama sai su ta tura yayan su can ina masu kuɗin mu ina yan bokon mu ba za ku je ku bude makarantu a can ba ku bude islamiyu ku bude makarantun boko kuma kuna da dama kuna da yanci amma babu to da haka ake zuwa a ci mu da yaƙi muna zaune muna kallo sai dai mu zo ba mu da aiki sai Allah ya isa na'am na'am yanzu ba mu ga tunani a nan unguwar in ba kun tsaya kun yi zurfin tunani ba in ba ku farga ba kuna nan kuna zaune wata arniya za ta zo daga kudu sai ta zo ta bude wata private school mai kyau ko wani arni zai zo da kudu sai bude private school ya dauki malamai masu kwari ya sa musu albashi mai mai kwari ya s- ta sa kudin makaranta mai yawa sai ga ana roshin motoci 20 30 40 50 60 suna faki a wurin shikenan ta samu karbuwa amma ko mutanen unguwar a samu wasu masu kudi su investing a yanzu babu abin da yake kawo kudi wa mutane irin makaranta bude makaranta in ba ku san hanyar da za ku nemi kuɗi ba wallahi buɗe makaranta ma yanzu ta ma fi wani ƙaramin ɗan kasuwa da zaka je ka kasa kaya kana jiran ribar a ashirin talatin arba'in sai kayi wata kaza ka samu kaza wallahi makaranta yanzu kuɗi ake samu da ita kuma kai lissafi da school fees ɗanka da kake barwa yaro guda ɗaya makaranta jigar jigar wadda ba ta je ta komai ba sai ga a- a wata ɗaya ana ba da school fees dubu ashirin a shekara yana karɓar dubu sittin ka je ka duba ɗaliban yana da ɗalibai wajen dubu biyu nawa yake biyan kudin haya nawa yake biyan malamai duk shekara yana gani millions amma waye ma yake zauna ya wannan lissafin kuma muna zaune za a zo a hayi gidajenmu a hayi shagunanmu a hayi waye din mu a bude makarantun kuma a sa mana kuɗi mai tsada ko mu ɗauko yayanmu kuma mu kawo ko muna da yaranmu da sun yi biyu ke sun gama english sun ci muna da wanda sun iya biology muna da wanda sun iya chemistry muna da ƙwararru waɗanda sun iya karantarwa me yasa ba za mu bude mu ma mu sa tsa- ƙa'ida da dokoki din ba ya zamanto ta mu ce mu sa tsari na addini a ciki amma babu Allah ya mana mai kyau Allah kuma ya mana afuwa Allah ya mana ya ya mana gamdakatar kuma ya sa irin wannan gargadi da jin- jan kunne muna ji kuma muna aikata ba Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya akan wani abu farudduhu ila Allah wa rasul to kuma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah duk abin da kai musu kuma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah ku tuntum Allah da annabi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun yi imani da Allah da ranar karshe zalika wannan juyar da abun zuwa ga Allah da manzon Allah khairun shi fa alkhairi gare ku wasan tawila kuma shine kyakkyawan wato makoma wa aqiba kalmar tawila tana nufin asanu ma'alan wa aqiba abinda muka faɗan daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wata mata ce take rubuta takarda cewa menene hukuncin matar da ana binta azumi na watan ramadan bata samu biya ba azumin sun kai har guda 23 ba samu biya ba saboda matsala ta shayarwa har kuma wani azumi ya zo ya riske ta bata biya ba to irin wannan idan har tana larurar ciki shayarwa cikin shayarwa sai ta ciyar kawai sai ta me sai ta ciyar sai ta ciyar amma in ta ga tana da halin da da nan gaba za ta iya ramawa tana da iko kamar bayan azumin ya kare to sai ta rama azumin an gani sai ta ci gaba da azumin wannan din wanda ya zo sai kuma ta ta ta ta rama wanda ake binta in kuma tana da matsala na goyo da shayarwa kaga tana larura da haka sai ta ciyar kawai shikenan azumi ya dauke a kanta wani bala yana cewa bai da Allah a- a gaya musu adireshin wannan makaranta a a a jigawa Allah ya- ya taimaka ga ta nan polytechnics polytechnics ta jigawa dutse ta cikin dutse ana daukan yara sosai ana samun admission ku je ku shiga sai kuma da hostel mai kyau da ruwa wato mu abin da yake damu muna jin zafi mu ga yaran mu suna zaune ba sa karatu ya kamata mu san da wannan shi yasa Allah ya sani duk lokacin da muka samu wata dama da zamu ba ku shawara don ku samu ci gaba to ya kamata mu gaya muku da ku zo ku zauna ka shekara uku hudu ka gama sakandare kana neman wata makaranta a garin nan ta gagare ka ga wata a kusa da kai ka je ka tsallaka kai ma ko ba ka bane kuma duk courses din da ake anan din ana yi a can ka tafi ka je ka yi walalle ina ba da shawara musamman federal university din nan yara ku shiga ku cincirin a ciki kuna shiga ku je ku kafa kungiyar mss ta yi karfi for the take up na jami'a din da ku a ciki amma kai, Allah dai mana miki kuma wannan abun ba a rediyo ba zuwa za su gaya muku ba kar kai tsammanin za a zo a yi wani program wai a rediyo ana zafirar da ku ku je ku shiga makaranta kaza a- ana samu admission a wuri kaza ana ba za su muku ba ko kun taba je ana yi ba za su yi kaga wani abu ne wanda bai shafi ma watakila ka ce ko jan aya ko hadisi ba taimako al'umma ne amma saboda yanayin tafiyar tsarin rayuwar bakin ciki yayi yawa wani yanzu ya ga dama ma ya gaya wa dan uwansa ya je ma bakin ciki yake kar ma dan uwansa ya samu ci gaba kaga dai nan nan jigawa ne ba wani wuri ba kuma ga ta gombe din ma federal university ita ma ta gombe ita ma ana nan ana yi suna ta kashe mata kuɗi to ciwon da muke yi an yi ta a arewa dan arewa su mora waɗancan su cike nasu su hana namu shiga yanzu mu namu in yaje can bara ba shi shiga ba sai a ce ai ku zo mana ba ga naku a can ba to mu nan ba mu cika namu ba kuma su zo su cika mana namu wannan kudin shine abin da yake damu mu Allah sa kun gane ya ake rada suna a musulunci nan haihuwa ranar da aka maka haihuwa a ranar da farko ya halatta ka saka sunan da aka da, da, da- sunan dan da aka maka haihuwa ba sai ya kai bakwai ba aski da yanka abun yanka shine ake yi ranar bakwai tuzbahu anhu yau musabi'ihi haka annabi ya ce yuzbahu anhu ana yi masa yanka ranar bakwai dinsa wa yuhlaq kuma a yi masa aski in an aske gashin yaron ko yarinyar sai a duba gwargwadon shi sai a yi sadaka da dan abin da ya sauwaka na kuɗi akan yi wani abin da ake ce da shi tahanik akwai sabanin malamai akan tahanik shine ka samu dabino ka tauna ruwan dabinon zaƙin ruwan ka ɗiga a bakin jinjir haka zamanin annabi ake yi idan an yi haihuwa ana kawo masa yayi har wata rana kawo masa yaro ya sa masa wannan abdullahi ne dan uwan anas ibn malik sai annabi yake cewa unzuru ila hubbil an- ansari tamr ku duba yadda yaran madina suke son dabino to sai ka daga shi kai masa addu'a wasu malamai suka ce kususiyar annabi ne wasu kuma suka ce a'a ana dai neman albarka ne uba ya samu al- da ya samu albarkacin babansa da haka in kana da ɗanka aka masa aka maka haihuwa za ka iya tauna dabino ka yi masa addu'a saboda yawon ka ya zama shine abin da ya fara shiga bakinsa baban shi kenan in kuma kana ga akwai malamin da ka yarda da shi ko wani mutum da ka yarda da shi mai takawa sai ka kai shi ya maka haka wasu malaman suka ce a iya yi za a kira sallah a kunnensa na dama a tada ikama a kunnensa na hagu sai dai hadisin tada ikama a kunnensa na hagu da yawa malamai sun ce za'ifi ne bai inganta ba hadisin tada ikama a kunnen yaro da aka haifa a hannun hagun bai inganta ba kiran sallah a na daman ma an samu wasu malaman sun soki wannan hadisin wasu kuma sun ce hasan ne Da haka in ka dauki ra'ayin wanda suka ce hasan din ne to to za ka iya kira masa sallah sannan ka daga shi kai masa addu'a addu'a ka roƙa mai duk abin da kake so Allah ya bashi Allah ya sa ya zama mutumin kirki dan arziki ya Allah ka sa mai ceton iyayensa ne ya Allah ka sa mutumin kirki ne ya Allah ka sa mai haƙuri ne ya Allah ka sa mai lafiya ne Allah kada ka jarabe shi da cututtuka ya Allah ka sa mai taimakon addini ne ya Allah ka sa mai mai tsoronka ne ya Allah ka sa mai taimakon al'umma ne ya Allah ka sa mai faranta wa iyayensa rai ne ba mai bakanta musu ba ya Allah ka nuna min rayuwarsa in ga ci gabansa da ɗaukakansa ya Allah ka sa wannan addinin musulunci zai yi alfahari da shi ya Allah ka sa mujahidi ne masu ƙoƙarin ɗaukaka kalmar Allah ya Allah ka bashi kwakwalwa Allah ka bashi harda Allah ka bashi fahimta Allah ka bashi basira Allah ka bashi haƙuri Allah ka bashi ladabi Allah ka bashi kaza duk abin da ka sani na abin alheri ka faɗa Allah ka sa mai zama mai arziki wanda zai taimaki al'umma ya Allah kada ka jarabe shi da shaƙiyanci kar ka sa ya zama mashayi Allah kar ka sa ya zama mazinaci kuma Allah ka sa ba dan wuta bane ka tayi irin waɗannan addu'a wannan shine addu'ar da ake yi wa ɗayan arabi shi uba ya ɗaga ɗan sai masa wannan da ikhlas ko manzo Allah ya faɗa hadisin da Imam Bukhari ya faɗa cikin al-Adab al-Mufrad Allah yana gaggawan karban addu'ar uba da yake yi wa ɗansa ta alheri ko ta sharri ɗanka kana yawan ce in ya ma'aukaci Allah ma albarka to wannan Allah mala'iku suna ji da wuri suna karɓa ya fi ka ce kai kan Allah wajen ranka ko ka rinka tsine masa ko ka rinka zagin sa wasu ma ashar suke tukuikuyawa ma su tura masa wani ya yi wa ɗansa irin wani abin ya yi wace ce ni dai ba ni ba sai ce kai to ba kai ba wa kake nufi wala kai faɗa ya ce ni dai ba ni ba saboda ya dura mai ashar yau ya jure gobe ya dura masa ya jure ya ga abun yayi yawa da ya maka masa wata rana yace ni ba ni ba to kaga da, da wannan wanda ma kada mutum kar kar ka rinka yi ka rinka masa addu'a mala eh fada zaka yi wa danka fada tabbas ka fada ka bashi gashi in bai yi daidai ba dan yaran yanzu din gaskiya wani sun suna bukatar a basu gashi dole ne sai an dan zana mutum ya fi shiga natsuwa wani lokacin gaskiya wani lokacin kuma dukan ba da amfani nasiha ma tana da amfani to ka yawaita mai addu'a a gaban idan su ko baya nan ko aiken sa kai ya maka abu ya burge ka ce ka wani Allah maka albarka barakallahu fi na ji daɗi na goji yaron sai ya ji daɗi kuma Allah yana karban addu'ar ya fi kai shiru kai masa rowar addu'ar ka ya kai baba zaka so ko mahaifiyarka ka je gaishe ta ka tana in kana da tsohuwa ka je gaishe ta in za ka tashi ta ce kai kam alhaji Allah maka albarka sai ka ji kana cewa amin to kai misa ba za ka yi wa naka yaron ba ba bi aula da tambaya ta karshe wannan yana cewa da Allah malam idan mutum zai yi addu'a ta kwanciya bacci dole a kwance zai yi ko kuma sai dai a zaune a ko a kwance ko a kwance ko a zaune sai dai a kwancen nan Allah da ya tsare galiba in ka riga ka kwanta to jan ka yake kuna tafiya sai ga za ka daɗe ayatul kursi kana yi kana maimaitawa sau da yawa kafin ka kai rabi gingidi ya ɗauke ka ni na taɓa gwadawa barin baran ɓoye muku ba gaskiya yawwa ta ji wani ma ya taɓa gwadawa wata rana dawo a gajiye ban yi azkar ɗin ba na ce barin ɗan kwanta na yi na tabbatar a iya lissafin da zan iya yi ayatul kursi na karanta ta fi sau bakwai in na ji Allahu la ilaha illa ina zuwa tsakiya sai bacci ya dauke ni sai kuma in dan farka in tuna ban yi ba sai in dade haka dai to in kaga irin wannan tashi dirshan ka zauna akan gadan ka zuba azkar ɗinka ka gama ka shafe jikinka ka kwanta in kuma za ka iya jurewa kana kwancen ka yi ta wannan yayi yace wai ya ji a karatun sallah yawanci ina karanta walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wai da Allah wai akwai wata fa'ida ne na yawan karanta wannan fa'ida akwai fa'ida mana aya ce ko ayoyi ne cikin alkur'ani kuma kowane mutum da ka sani kowane mutum ko liman yake ko ba liman ba wato a ɗabi'atan akwai abin da suronin da za ka yi ta yawan karanta su ba tare da kafar gaba wallahi ba wai shiryawa kake yau in za ka yi sallar isha'i ga sura za ka karanta ba kurin zuwan ubangiji Allah yake kawowa da ka yanzu zan yi sallar isha'i amma wallahi yanzu ban a yanzu nan wallahi ban san me zan karanta muku a isha'i ba amma Allah ne zai jeho ya ce ga abin da za ka karanta to coincidence dacewa sai Allah ta jefa wannan din a bakinka kana yawan yi sannan kuma ayoyi ne da akwai wa'azi gaskiya a ciki walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin lalle kalmar mu ta nasara da ɗaukaka ta tabbata ga ainihin bayanmu alkawarinmu da umarninmu ya tabbata ga bayanmu ainihin manzanni innahum lahumul mansurun lalle manzanni su ne masu samun nasara kama wannan saƙo ne kake gaya wa al'umma cewa ku bi manzannin Allah ku bi annabawan Allah su ne abin taimakawa kuma su ne Allah yake agaza musu kuma a ciki Allah ce wa inna jundana lahumul ghalibun lalle yan rundunar mu waɗanda suke bin mu sune masu samun nasara kamar dai ana daɗa matso da kai ne kai riko da addini in kana ɓangaren ubangiji to ku ne masu samun ɗaukaka da dai sauran su har zuwa ƙarshen ainihin wato sura ɗin kuma dacewa ne kawai amma ba wai wani abu bane kuma kowane mutum zaga akwai abin da ke sha'awa yana yawan karantawa yanzu ba an samu wani sahabi ba cikin sabon manzon Allah shi kuma kullum kulhuwa yake yi insha Allah in yayi kabbara kafin ya fara karanta wata sura sai ya ja kulhuwa in yayi fatiha sai ya kulhuwa sai ya dauko duk surar zai kawo duk surar zai kawo ta biyo bayan kulhuwa wannan abin ya damu sabbai ta kai kullum kulhuwa kawai suka kai karansa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a kira shi sai a kira shi kai kuma me yasa kowace sallah kowace raka'a sai ka sai ka karanta kulhuwa sai ya ce ya manzan Allah abin da yasa nake karanta kulhuwa ina son kulhuwa sannan kuma sura ce da akwai bayani akan sifofin ubangiji da wahadaniya ta Allah Allahu ahad Allahu samad ikhlasi tauhidi ne tsantsa a cikin surar shi sa aka sa mata suratul ikhlas yace gaskiya ana son wannan surar saboda Allah nake kaunarta shine manzo Allah ce hubbuka iyaha adkhalaka aljanna san surar da kake yi Allah ya baka gidan aljanna to ni ma ina son walaqad sabaqat kalimatuna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته